بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم لا هادي إلا من هديت ولا ضال إلا من أضللت ونسألك اللهم أن تجعلنا من الهادي للمهتدين ولا تجعلنا ضالين ولا المضلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم قال أبو عيسى من كان ايه babu ma ya kuli za ka raja da salari mun karanta hadisin abinda mutum zai faɗa idan ya fito da gaban ɗaki cewa gufuranaka ko alhamdulillahi lalzi a zaɓa an lila a zawa afani duk abin da ka faɗa a cikin wannan yayi insha Allah to imamu tirmidhi yace wannan hadisi ne hasanun kuma garibu la na aridu ba mu san shi ba illa min hadisi isra'ila sai hadisi ta hadisi isra'ila wanda ya karbo daga yusufa shi kuma dan dan abi burdata shi kuma abu mutanen daga abi musa dan abdan to shine sunansa amir dan abdullahi bin qais al'ash'ari wanda nasabarsa take tukiya zuwa abu musal ash'ari ko kuma ash'ari ɗin nisba ce ta kabila wata kabila daga cikin larabawan yaman wala na rubi hadal babu illa hadisi aisha radiyallahu anha anin nabi sallallahu alaihi wasallama kuma a wannan babu ba mu san wani hadisi ba sai wannan hadisin na nana aisha daga annabi sallallahu alaihi wasallam bira'in aulolin babun nahayi wannan babu zai magana akan yin hani hanis da kibalin kibilati akan a fuskanci alkibila bira'in a lokacin tsuguno aulolin ko kuma lokacin bawali domin yana daga cikin adabu ƙaza'ul haja wato ba a san mutum ya kalli kibila ya kalli kibla a lokacin da yake tsugunu ko ya juya kibla baya yana kallon yamma a lokacin da yake tsugunu a sai dai ya zama na kwiɓinsa ne yake kallon alkibla ɗin saboda girmamawa ga alkibla Sayyid dan Abdurrahman al-Makazumi ya zantar da mu shi kuma Sufyan dan Uyayna ta ya zantar da mu daga Malam Zuhuri shi kuma daga Adawu dan Yazid al-Laisi daga Abu Ayyub al-Ansari Abu Ayyub al-Ansari yace Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in kun zo tsugunno fala tastaqbilu alqiblata ka ku fuskanci alqibla bi gaidin da tsugunan naku ko bawali kuma kar ku ba alqibla baya sharriqu aw garribu sai dai ku dubi mahudar rana ko mafaɗar rana ma'ana su a madina kenan a madina qibla kudu take qibla kudu take amma mahudar rana gabas ɗinsu to a gabas ne ba wai shi ne kibilarsu ba mu ne mahudar ranar mu ita ce kibilarmu saboda haka mu a nan mutum zai iya kallon kudu ko arewa amma ba zai kalli gabas ko juya gabas baya ba amma su can ce sharri ko augar ribu saboda su suna kallon kudu ne daga madina idan za ka yi sallah za ka kalli ka'aba kudu za ka kalli abu ayuba ya ce fakadin na shama mun zo sham to sai muka zo da muka zo sham fa wajen na sai muka sami mazahira mazahira ban dakuna kan ya yi musa kabalar jirgin an gina su suna fuskantar haƙibila manan na haribu sai mu kauce an ha gabarinta walas na gabirula mutuwa zuwa ga Allah wanda ba yadda zanen su saboda sun riga bandakunan garin ga yadda aka gina su to amma dama shi hadisin yana magana ne akan in za ka yi tsuguno a fili a waje a daji ko a gona amma in ba a banɗaki ne na gidanka to ko ina ka iya kalla babu da in a banɗakin gidanka ne ko ina ka iya kalla ba da amma idan a daji ne to shi ne ba za ka fuskanci alkibila ba ko ba za ka ba alkibila ba mala abu isa ya ce wabil babi a cikin wannan ruwaya akwai wanda ake ce masa abdullahi bin laharsi bin jizin zubaidi akwai kuma wa ma'akali bin abul haisami ana cewa ma'akali bin abin ma'akalin akwai kuma abu umama da abu hurera da sahalibin hunaifin hunaifin mana daga cikin waɗanda aka samu wannan hadisi a ta hanyoyinsu akwai kaga wannan ma'akalibin ma'akalin nan da yawa littafi guda aka yi saboda sanin sahabbai da sanin tabi'ai malaman hadisi ya daga cikin ayyukan da suka yi wale sunaye don a sani an yi littafi guda man ismuhu bismu abihi wa'anda da shi da babansu suna iri ɗaya ne an tara su su ga sunan saboda idan aka ce ma'aƙalu an ma'aƙalin to sai ka gane waye ya gaya wani a cikinsu tun da suna ɗaya ne irin abin da ake cewa wai gaddi ne ko kolo ne ko kuma mai koyon fasara ne sai ji an ce wa katala dawo da jalo ici to daidai ya kashe ɗaya daidai ya kashe ɗaya a ƙa'idan malaman na hausu idan suna ya zo wato iri ɗaya to wajibi ne a gabatar da fi'ili akan mafa'uli ana gane wa fa'ili akan mafa'uli ana gane fa'ili da rufa ana gane mafa'uli da wasannin sama to sai da fa'ilin da mafa'ulin suka zo ba sa canjawa su yadda suke haka suke ma'ana likirabi baya aiki a kansu yadda wanda ya aikin da wanda ake in ka ce da raba zaidun sai ka ce amuran kaga zaidu fa'ili ne an maruwa amuran kuma fa'uli ne an masa nasaba saboda da zaidu da amuru sunaye ne a larabci suna iya karɓa kowane irin masabi to kai kuma dama ya saboda kalewa hukunce-hukuncen na hau kai ka fi gane da ka ga mai ruwa to fa'ili ne da ka ga mai musulmi sama a fa'uli ne to sai aka haɗu rigima isa da musa sai aka ce da raba isa musa da isa da musa ba mai karɓar ba ba mai karɓar wasu ne ƙasa to kai kuma da rufa aka ki gane fa'i to ya za ka yi ka gane fa'ili a nan waye ya yi duka kowa aka doka tunda ce aka yi da raba isa musa domin sun ce ai ba wajibi bane gabatar da fa'ida za a iya gabatar da mafa'ula sun kawo misali a kan to sai suka ce a to indi irin wannan ne to ka'ida kwaya da a nan wajibi ne a gabatar da fa'ida wanda da aka ji na farko shi ya duka na biyun kuma shi aka duka kawai ka'ida ke tun da ba za a gane su da wasali ba to kawai a gabatar da fa'idi akan mafa'uli kamar yadda wato mila haike faɗa ko idan ka ce da raba isa ya ce faƙar jimil fa'ila ka gabatar da fa'ili abadan har abada ta haka ƙa'ida take ku sau da aka suma malaman hadisi in sunan ɗa da uba suka zama iri ɗaya kuma aka dace ɗan ya yi karatu wajen uban to ya za a yi a gane malamin a gane almajirin musamman idan hadisin ya zo da an'ana an wane an wane an wane an wane an wane sai suna biyu suka jeri iri ɗaya ya za a yi a gane wane ne almazirin wane ne malamin to shi ne sai suka aka ware musu littafi guda ɗaya mana an gane su da kaji su to kasan wannan shi ne almazirin wannan shi ne malamin mala abu isa ya ce hadisu abu ayuba hadisin abu ayuba a tun malaman nan da ka ji na faɗa to hadisin da na kawo a sama shi ne mafi kyan wani hadisi fi haɗar babi a wannan babin wa a sako kuma shi ya fi inganci shi abu ayuba nan khalid bin zaidin sunansa khalid dan zaidin zuri kuwa malami mashahuri ismu Muhammad bin Muslimin bin Ubaidillah bin Shahab zuri babban malami ne malamin su Imam Malik kunyatuhu ana kiran sa Abu Bakar Abu Walid al-Malki yace Abu Abdullah shine Muhammad dan Idris Shafi'i yana cewa ma'anar fadan Annabi sallallahu alaihi wasallama qiblul qiblata kar ku fuskanci al-qibla da gaidi ko da bawali kuma kar ku bata baya inna ma hiya fil fayati kaji inda mazhaba take shigowa kaga an gama hadisin to shafi'i ya faɗi fahimtarsa wannan hadisi da kaji a waje yake magana kawai ban da cikin gida saboda wasu hujjoji da ya samu na ya fahimci cewa to wannan hadisin ba ban da ban ɗaki in a ban ɗaki ne ba lalle ba ne ba za a aiki da wannan hadisin ba wa amma fil kunubi amma a cikin bandakuna almabaniyati lahu wacce aka gina dan yin wato wannan a wannan akwai lahu rukusa da mana akwai rukusa a nan bi an yi takabila akan mutum ya iya fuskantar alkibla ko ya bata baya in dai a bandaki قال إسحاق بن إبراهيم مالك إسحاق بن إبراهيم ما حكى يفعل Ahmad dan Hanbali radiyallahu anhu shi kuma yace min annabi sallallahu alaihi wasallam istidbar al-qiblati bi ga'idin aw bawlin shi Ahmad dan Hanbali shi kuma fahimtar sa yace shi inda yake ganin rukusa akan ba al-qibla baya in za a yi tsugunu ko bawli wa amma istidbar al-qibla amma fuskantar al-qibla yace shi ko abin da yake ne yana ganin wannan akwai matsala wala ya su kalli da ha ba za a ko a banɗaki ba za a kalli gabas da tsugundu ba a wajen ahmad dan hanbali shi ku shafi ya ce a inda a banɗaki ne duk bin zafi babu laifi ka annahu kamar abinda shi ahmad dan hanbali yake nufi lamira bis sahara shi yana ganin ko a daji ma wala bil kunubi ko kuma a banɗakuna an yi zai shi yana ganin babu rangwame ko a banɗaki ba za a fuskanci alƙibla ba shi fahimta a maɗan abin kenan amma da shafi'i da imamu malik mazhabanmu duk sun fahimci cewa in dai a banɗaki ne ko ina mutum zai iya kallo saboda hadisin da za mu ji nan gaba ɗin rukusa ta bin zalika to a turmus ya ce to me ya hujja me hadisin da aka samu ya ɗan ba da langwame da a iya kallon alƙibla in a banɗaki ne حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار ya zantar da mu da Muhammad dan Musanna su biyu suka ce bin jaririn wahabu dan jaririn ya zantar da mu abi abi baba na zantar da ni shi kuma daga Muhammad dan Ishaqa an abana bin Salih daga abanu dan Salih daga malam Mujahid shi kuma malam Mujahid Mujahid ya karba daga Jabir dan Abdullahi ya ce an nita ƙabilin ƙibla ta bibaule maza Allah ya hana mun fuskanci alƙibla da yin bawali ƙabla an yi ƙobala da amin nista ƙabilu ha jabiru ya ce wancan hadisin maza Allah ya hana mu mu fuskanci alƙibla da yin bawali ni kuma na gan shi da ido na kafin yarsu da shekara ɗaya yana bawali amma yana fuskanta alƙibla saboda haka shi kuma za Allah ko su ɗaya ya abu to abin ya nuna ya halatta don ba ya aikata haramu ba ya aikata ko makaruhi ba ya yi in dai za ya inganta ba za Allah ya yi abu so ɗaya a rayuwar shi to wannan abin ya nuna halal ne in za a iya yi saboda haka ya ce ni ra'aitu na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kabla an yi kubala da amin tun kafin a karɓi irinsa da shekara ɗaya ya suka kalli da haya fuskanci alƙibla to sai malamai suka ce to an gano abin da ya faru wancan anin ba na haramci ba ne yana nan anin har yanzu amma na karhanci manzala yakan hana abu amma wani lokaci sai ya shi ɗaya ko sau biyu haka to in yi shi ya nuna wancan hannun ba na haram ba ne na karhanci ne amma in an samu takura bayan da za a yi to ba sai an yi ba sai a yi wannan manzala ya hana shan ruwa a tsaye zai yi wahala ka ga manzala ya sha ruwa a tsaye amma so ɗaya kuma an gan shi an ɗaga bakin salka ya tara hannunsa ana zubowa yana sha ta hannunsa kuma ana zuwa gashi kuma a tsaye to kaga na har sallallahu alaihi an shirbi qa'iman manzo Allah yayi hani akan sha a tsaye wannan hanin na karhanci ne ba na haramci bane ya aka aka gano haka ya taba yi shi ba shi kuma zai taba yin haramu eh to saboda haka su kuma malamai suka ce makaruhi to suna nufin jaizi kenan inda abin da ga an ce ma makaruhi to ana nufin ya halatta kabi shine kawai makaru ya halatta kenan amma da za ka bari sai ka samu lada manzala sallallahu alaihi wasallama ya hana shan ruwa daga bakin salka kai tsaye ba a hannu ba ba a koko ba daga bakin salka zuwa cikin bakinka manzala ya hana wannan saboda daga cikin hikimomu ba mamaki akwai kwaro ko wani ba a cikin salkar kai kuma ka tara daga bakinka sai ciki to kaga za a samu matsala ba za ka gane abin da ka sha ba sai bayan ya wuce to shine manzo Allah ya yi hani yace duk abin da za ka sha daga sarka ka tara hannunka a zuba ma ko ka tara koko yanzu ka dauki buta ko ka hada a cikin bakinka manzo Allah ya hana ni to sai a gan shi kuma yayi so daya to ya nuna wancan ba haramun bane a'a an yi irshadan ne ko tanzihan ne aka hana din wannan a cikin musahaban da suka rawaito wannan hadisin akwai ta hanyar kuma abu katada akwai aisha da ammar dan yasir manyan sahabbai ne sannan haɗu isa ya yi wa hadisin su tafi ya ce hadisi jabiru shi wancan hadisi na jabiru a wannan babu hadisin hasanu hadisi ne kyakkyawa kuma garibin ko da dai ba ne ibn luhayata ibn lahiya ya rubuci wannan hadisin shi kuma daga abu zubairi daga dai jabiru daga kuma abu kata da ya hulu mustaqbil alqiblat ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana bawali kuma ya fuskanci alƙibla mun da ayyukan nan daga manzo Allah ake dauko su ba abin da za a yi sai abin da yayi saboda kaga sahabbai saboda bin diddigi su gano ya ake yi hatta kama ruwa sai da suka warwato ga yadda yake tsogonan da zai ina yin kalla ma san da ya tsogonan allura ba kawai a ce ayatun wurfari ba a sai allura cewa da ya je tsogonawa ina yin kalla saboda shi ma nan shari'a malam kutai batu ne ya gaya mana haka ya ce ibla ya ya zantar da mu وحديث جابر كما بقى تو جابر النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من حديث ابن لهيعة ابن لهيعة شيء ابن لهيعة nan ضعيف عند اهل الحديث يعني لوني او زمان من حديث ya ya bin sa'id al-qattan malam yahya dan sa'id al-qattan wa gairuhu da waninsa su suka raunana shi min kibali hibzihi amma ta bangaren haddashi aka sai haddashi suna kan rauni wannan shine adalci kaga turmuzi ya ce wane ra'ifi ba injini ba in ji wanda ya hudda da shi ya zauna da shi in ji wanda ya hudda da shi ya zauna da shi shi ya ce da ibi wane da wane ba magana ta kare ba to yanzu mutum ya zo ya zauna a yanzu yau mutanen nan sun fi shekara dubu da rasuwa ka zo ka ce wane ne da ibi wane ne ba da ibi ba wa ya gaya maka ya aka kasar da ibi ne shi wai mutum misali yanzu a yi hadisi sai a ja hadisi sai a ce ra'afahul albani wai albani ya ce hadisin ra'ibi irin abin da ya koya wa almajiransa na ƙasan mutum yin datti ta dalisi ma'ana abin da malaman hadisi suke cewa ta dalisi ka ɓoye malaminka a kasa gane waye malaminka don kar a yi ma hukunci irin hukuncin da aka yi malaminka sai kai wawa gida ka ɗanyi wani rufa-rufa a kasa gane waye malaminka yanzu mutum sai zai zauna ya ce muku mazala ya ce ba zai faɗi malamin da ya biya mai mazala ɗin ya ce ba wai shi da mazala ya ce yau mazala sallallahu alaihi wasallama hijirarsa 1445 kai kuma yau aka haife ka to ina malaman da suka koya maka to faɗa su mana ala akalli ka faɗa su mana to yanzu shi albani wannan albanin ba da kuke ji ana faɗa albani albani har yanzu bai shekara 50 da rasuwa ba dukkan mu nan wanda dai suka shekara 50 da rana ta haska mu da su rana ta haska mu tare da shi to yanzu idan ya ce wannan hadisin sahihi ne saboda Allah me huje shi bai san mutanen nan ba bai san su ba yau shekara dubu da wani abu kaga akalla wasu malamai sun ce hadisin su sahihi shi ma ya faɗa ko to me yasa ba za a faɗi malam ba shi sai ya faɗi shi kawai ya ce su wani kamar yadda imamu turmuzi ya ce ya haya bin sa'id al-qattan shi ya ce wannan ba Allah ra'ibi ne to shi ma ya faɗi wa'anda suka ra'afa hadisin ba yanzu a duniya akwai wanda zai iya ra'afa hadisi hadisin nan yau da shekara ba wai ta ruwayoyin ba ba ruwayoyin ba an gama rubu duk wa'annan sunayen malaman da suke ji ana faɗa ba kaga daga turmuzin zai ce wane wane wane wane wane ko duk malaman nan har an yi su an gama har sun wuce har turmuzin ya rubuta littafinsa yau shekara dubu da ɗari biyu ba ruwaya ake taimaka wannan shekarar an gama ruwayoyin har an yi littafi an ɗaure an rubuta wanda littafin da muke karantawa hijiran mazala sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 270 abinan 270 imamu turmuzi ya mutu shekara 270 shekara su 70 a duniya 270 ne rasu to yanzu kai ka zo 445 kuma ka tada da tabarna kuma ka ce wannan hadisin sahihi ne in ji ka ha ba san mutum ko kunya baya da ita to sai dai ka ce wannan ɗab'in sahihi ne ya fi ɗab'in gari ka za tunda ɗab'in ne ya kai a gabanka yanzu wannan ɗab'in da Allah ba irin wancan bane da Allah ba irin wannan bane to sai ka ce a wannan ɗab'in ya fi inganci ya fi wancan ɗab'in in kai magana ɗab'i to ita aka yi a zamaninka amma hadisin da ba wai faɗa shi ba rubutawa an rubuta sunayen mutanen sun mutu an an yi littafi an ɗaure yau shekara dubu da suka wuce kai kawai ka zo ka ɗau kwamfuta ka duba wannan ka ɗau kwamfuta ka duba wannan ka ɗau kwamfuta ka duba wannan ƙarshe ka ce to ya yi haɓa addini rasu
حدثنا هناد
imamu turmuzi ya ce malam hannadu ya zantar da mu حدثنا عبدة بن abdatu bin sulaiman abdatu dan sulaiman ya zantar da mu عن عبيد الله daga ubaidullahi dan umara عن محمد shi بن kuma daga muhammadu dan yahaya dan ibana عن أبيه daga baban amminsa shine wasu bin ibana عن عن bin umara daga dan umara قال shi abdullahi dan umara رئيس يوم shine yake cewa wata rana
على رجل ya je ya je gidan yar uwarsa Hafsa ita ma da ya sai na Umar ce kamar yadda yake dan sai na Umar to hafsa yassa ce hafsa yassa ce matan mazala sallallahu alaihi domin mazala ya aure ta a shekara ta shida bayan hijiran mazala sallallahu alaihi wasallama ita kuma sannan a bazawara ma aka aure ta bayan mijinta unaisu ya rasu sannan ta yi zawarci sannan mazala ya aure ta to shi kuwa hassan da aka yakin kanda kuma shekararsa sha shida to kaga almutabazir ila zini ya sace to shine wata rana ya ce ya je ɗakinta ya hau saman ɗakinta shi abdullahi ɗan umar rakitu na hau yawon alabaita hafsata na hau saman ɗakin hafsa daga na gina hangen shingen da aka inda mazala yake tsugunna sai na hangi mazala a cikin ban ɗaki saboda ban ɗakin ba rufe ya kalli shau ya kalli shau in ko za ka kalli shau to sai dai ka ba kibila baya kaga ya hau katanga ya hau ban ɗaki don ya karanto ya ina ake kallo ana cikin ban ɗaki saboda tsabar jaridanci dan jarida kenan ya ce na hangi mazala yana tsugunno kuma ya ba alkibla baya ya kalli sham ya ba alkibla baya ya ba alkibla baya wannan hadisin bukhari da musulman sun rawace shi saboda ingancin hadisin kuma dai ya ƙara nuna cewa wato in aban ɗaki ne babu laifi amma in a waje ne to wannan doka tana nan cewa ba za ka kalli alkibla ba kuma ba za ka juya mata baya abu isa ya ce haza hadisun hasanun sayo sau da aka yi mai su tambi gashi hasan kuma gashi sayi da a lokaci na bawa ma zafin na yi arzikin ɗaliban sai magana akan hani akan bawali a tsaye yin fitsari a tsaye
حدثنا علي بن كعب Ali bin Hujirin Ali dan Hujirin ya zantar da mu أخبرنا شريك shi kuma ya ce shariku ya ba mu labari عن كدام bin shuraihin daga mikida da dan shuraihin عن أبي shi kuma daga babansa عائشة daga nana Aisha قالت nana Aisha ta ce
وأنا حدثت man haddathakum
أن النبي صلى الله عليه وسلم cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama قال يقول أيها yana fitsari a tsaye kar ku gaskata shi ƙarya gaya muku nana Aisha ta ce duk wanda ya gaya muku cewa manzo Allah yana fitsari a tsaye to ƙarya gaya muku ma'ana maka ne ya bulu ta ce ba ya yin bawali illa ƙa'idan sai ya tsibuna ba ya bawali sai ya tsibuna to wannan shi ne hukunci akan abin da al'adar mazala take shi ne hukunci kuma akan al'ada ta karamci take amma ba zai hana wata rana larura ta tafiya ko ta wurin da ake ko ta rashin lafiya ta sa a yi ba haka ba amma abinda yake al'ada abinda aka sani da mazala sallallahu alaihi wasallam baya fitsari a tsaye baya fitsari a tsaye sai ya tubu na sallallahu alaihi wasallam
قال وفي الباب
yace a wannan babi أو قرباء akwai hadisin wato sai na umaru ومن أين akwai hadisin buraida والعوار منها سلم da abdurrahman dan hasanata قال أبو عيسى mala abu isa yace حديث عائشة أحسن amma hadisin aisha wannan hadisin duk sauran hadisan da za a kawo tunana na aisha ya fi inganci ruwayarsa ta fi inganci في هذا الباب a wannan babi wa'asan kuma ta fi inganci وحديث أمارة wa hadis umara hadisin sayin na umaru kuwa إنما روي من حديث abdulkarim ɗin abin muhariki an rawaito shi ne ta hanyar wato abdulkarim ɗan abin muhariki النبي shi kuma ta nafi'u أن أمارة shi kuma ta abdullahi dan umara shi kuma daga umarun babansa قال رآني nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce manzo Allah ya ganni وأنا أبو bulu qa'iman ina fitsari a tsaye قال sai ya ce ya umaru la tabul qa'iman haba umaru ya kake fitsari a tsaye me yasa kar kai fitsari a tsaye sawabun ƙa'iman babu sai na mu ce tun daga nan ban ƙara fitsari a tsaye ba to amma duk da haka imam mutum zai ce wancan hadisin na aisha a canar ɗin mun auna nauyin hanyoyin wancan hanyarsa ta fi ƙwari shi yasa ya ce wannan da ifo ma'ana hanyar tana da nauyi su hanya suke bi ba ba wai matanin ba matanin daban wato sanadin kuma daban komai kyan sanadin matanin in sanadin ya yi rauni za su ba shi lambar abu isa ya ce hadar hadisa abdulkarim mina abin khariki abinda ya sa wato aka daga wannan hadisi na abdulkarim wahuwa da ibon bayan ko ra'ibi ne shi da allah hadisi a wajen ma'abota hadisi ayyubu saktiyani babban malamin nan mashahuri abu ayyubu saktiyani ya ce a yana dan rauni wajen hadda ya yi dan maganganu a cikinsa shi sa kafin babban malami idan aka ji ya dan ce wane ku yi hankali da maganganunsa iyanan kawai zai faɗa to kowa sai ya ja baya wani ku yi hankali da maganganin shi shi kenan su ba kasu ne ke riƙe abinda ake gaya mai ba to shi kenan ya gama da shi to babban malamin irin wannan ajiya yi magana abu aibu sufti ya ne yana daga cikin manya-manyan malaman imamu maliku ubaidullahi ma ya yi ruwa daga hanyar na biyu daga dan umara ya ce sai na umar Allah ya jade shi mun zo asalamtu tun da na musulunta ban yi fitsari a tsaye ba yin hadisi abdulkarim to ya ce to wannan kuma ta wancan inganci shi ko hadisin bureda ya haza a wannan magana gairu mahafuzin bai zama mahafuzi ba akwai hadisi da suke kira mahafuzi wato idan hadisai sun zo da kama ɗaya ko magana akan abu ɗaya amma sun saba a ɓangaren ruwaya to amma magana iri ɗaya ce to sai a ce to wanda ya ɗan ɗayan sai a ce wannan mahakuzi ne ma'ana za a ajiye shi ko don aiki wata rana amma ba yanzu ba za a ajiye shi zai aiki wata rana to ya zama hakuzi ke ma'anar an hana fitsari a tsaye halatta ajibi la halatta hari shi ma ba haram ba ne a ladabci ne ladabi da karamci kai fitsari a tsaye amma ba a so ka a yi a tsaye amma ba haramun ba ne abinda ya sa aka ce ba haramun ba ne akwai lokacin da mutum zai je wurin da tsukunnu akwai lokacin da mutum zai je wurin da tsugunnu ba zai yi ba saboda kazantar wajen koya ka tsugunna to za ka shafi na jasa to in a irin wannan wajen ne sai ka yi tsaye akwai lokacin da in ka tsuguna wajen fako ne fitsalin zai danga dawowa jikinka akwai lokacin da rashin lafiya musamman wanda shekarunsu suka dan fara ja inda ya tsuguna ya fitsari ba zai gama ba fitsarin ba zai gama fitowa ba a tsaye ne fitsarin zai iya fita gaba daya amma yana tsugunawa to rabi ne zai fita rabi kuma sai ya fara tafiya sannan ya dinga zubowa to duk dai wannan shi aka ce ba haramun ba ne amma karamci da ladabi kai a zubo ne illar ruwa ta zo kai a tsaye babu da su an yi ruwa ma daga abdullahi dan masahudu yana cewa inda minal jafa'i yana daga wauta wa an ta ka'imun kai fitsari a tsaye ai wauta ce domin idan ba wa'ancin larurorin to zai bayar da ka bayyana da al'aurar ka wace to kaga wannan kuma ai ya zama an samu kaskanci to amma inda akwai wa'ancin larurorin to kaga tsugunan kuma shi zama shi ne matsala domin ka tsuguni musamman munan arewa mutum da zabgege babban riga ya je tsuguna cikin matsari ai kaga an yi ba ai ba ba zai iya tattara jikin shi ya zama da rigar nan ba ta shafi fitsarin ba to ko kuma ya zama da wajen fakko ne ko yaya aka yi fitsarin tilis sai ya fantsalo ma baya to shi ma wannan ana samun wannan matsala to alhamdulillah na'am aka kare shi dan nan ta kare mu tambaya ai eh eh kamar Kenya, eh bandakunan su eh ake yi a Nairobi, mm.
bandakunan ne a jere amma da a tsaya kai su.
ai ba wai sai sha na ko ina ma ai na ko ina ma in dai irin wannan wajen ne Eh, ba inda suka inda alama za ka tsugunna in dai a iya fadi ina zaton ina zaton ina zaton ko ta makace in dai a iya fadi to sai dai ka ga dama kai da kanka ɗin ka tsugunna amma ba a shirya ka tsugunna ɗin ba Eh, domin munan abin da ya sa ake tsugunnawa ai da buta kusa da kai ko to san ku ba babu wannan famfan na nan mu nan ne kake ganin ana dan wani famfo kasa kasa saboda tsarki amma in ba haka ba ai babu inda aka shi- shirya wannan saboda haka in ka samu kanka a irin wannan wajen to ai wani wajen ma ba ma wurin tsarkin saboda haka sai dai ka yi fitsarin a can ka taho can ka yi tsarkin ko kuma in ka san haka dama tunda ba buta to in kana da ɗawatar roba ta ruwan sha ka tafi da abaka ita ce butarka ka yi amfani da ita amma in dai a airport ne ba na zaton akwai wani waje da aka tanada yadda za ka iya tsugunawa da buta a kusa da kai ka yi kama ba domin duk inda ka tsuguna bawali ba kan famfo a kusa da kai babu buta a kusa da kai sai ka miƙe tsaye ƙarshe Eh.
a kalafi makaruhi da dabba da yake magana kamar gafiya da can mara shi wani su ne
eh manzala sallallahu alaihi wasallama shine a hadisi ya haramta cin dabba mai farauta ko mai fika ma'ana tsuntsu mai farauta ko kuma dabba mai fika to sai kuma wasu hadisi suka zo da halaccin haka shi malamai suka ce to suna ganin wato haramcin irin wannan ne na makaruhi ne ba na haramun ba ne ba irin haramcin da ke kan alade shi ne yake kan gamusa da zaki ba Eh, gamusa da zaki ai kaga duk suna da fika suna da kima suna fara to irin haramcin da ke kansu ba irin shi ne akan alade ba ba irin shi ne akan kare ba yawwa haka su su mage saboda haka su sai aka karanta cin su eh sun so ma kuma shi ne kamar su ma tsuntsun duk sai wannan magana ta tafi akan karhanci ne ba haramci ba alaika sara sun ka zawo. Wani da aka gani cewa najisa ta mutum haramun ne a amfani da ita na wajen ko sawa a gona ko wata makala kamar jimma masu kuhun jini ya ce haramun ne sa abu
najisa ta ɗan adam eh
da ake yi eh sai a duba a kai gona Eh.
ake yi eh wata makala yi wannan siyasa au idan an ma kashi a gona sai sai ya haramta a sai da nufisa shi ne ba sai da a kashi a tsayar shi ne ba ba amma dan ka zo ka tadda an yi kashi tile wani ya fashe masansa ka kwashe ka je ka watsa a gonarka a yi babu
jini ba a karnuka
shi ana tafi da shi ko ko wani gungu in ana wani kamar wani amfani ana kimanta a wajen mayanka a'a sai a kai su wani a'a abincin kaji a'a jini da jasa ne jini da jasa ne ba za a samu ba. ba kuma za a yi ma'amala da shi a ci ba amma dan an yi abincin kaji da shi kaza ta ci a yi ko ita kaza tana da shari'a ne na wanda kana kashin mawari da tuwe duka cikin cikin ta ma eh ai kamar shuka ce a bata ruwa da ruwan kwata ta tsoro kamar irin kayan lambu din nan da ruwan kwatanni da ruwan abin da ake ta ba su ba ko kuma ai ta ta ba mu ba ne ya ga abin hakan ba ne Eh, amma a saida ko a yi amfani da shi a jiki in dai da bisa ne kamar mushe ɗin ko jini haramun ne bisa malam bashir amma amma ban bashir alhalari a wannan magana za mu ta harshe yi magana da babin da zan to ala ya halabi mu je ka ce ya ramadin da jasi wani samu da jasa ke ni inda a karatun ya yi daidai a izi a kai wannan magana ba a halari ba ne mai halari ya bai buɗe magana haka ba idan kana sallah ana kona kashi hayakin ya zo ma sallah ta bace can ana kona kashi hayakin ya taso yana buɗa da kana sallah sallah sallah ta bace haka aka baɗu ma kurar shi ma sallah ta bace to amma kakkaɓewa za ka tunda ba aini ne da shi ba idan ka kakkaɓe kurar babu shi a jikinka ba inda ya makale sai sutura ka ta koma wato asalin turbin da tahara take insha Allah
Alhamdulillah.
na'am leban da ya kashe a ya fi mutu ya kashe mutum kuma kuma ma ba mu nuna ne ba a yau ya ya ka fara an tafi da ni eh fa in kana min qawmin bainakum wa bainahum mithaqun badiyatun musallamatun ila ahli wa tahriru raqabatin min kirista ne ana zaune da shi lafiya kai musu kisan kai ka kashe musu mutum za ta biya su biya kuma za ta yi Allah ka fara inda Allah ya ce ka kula shi ko ka taɓa shi
kuma kuma mu ne eh wato daga maguje daga maguje da kirista in dai dan alkawari ne ai wa anhu kun bainahum bima anzalallahu wa lan tabi'a hawa Allah ya ce su ma a musu irin wannan hukuncin da aka yi wannan shi za a yi wannan inda dai ana zaman lafiya wasu Allah abin da ya bambanta mutum uku ɗayan mutum uku za ka kashe ko dai ka kashe mumini dan uwanka ko ka kashe wanda ba musulmi ba amma yana zaune tare da ku lami lafiya ko kuma ka kashe wanda wato yana zaune da ku lami lafiya amma yan uwansa abokan faɗa ne don kada mukamin a duwulla ku idan kuwa wanda ka kashe din mutanen da ake faɗa da su ne ba irin wanda ba bai kuma bai nan musa kuma ne a Allah ya ce wannan ba ta haibar ba za ka ba su biya ba za a ba kawai ka fara kawai za ka yi amma su za ka yi amma duk a ukun nan sai ka yi kafa duk a ukun nan sai an yi kafa
sai da kashin dabbobin da ya fi
Eh, tafiya saniya da kusa da shi eh, shi ne a kashin babu ne babu ne saboda ba na jasa ba ne kashin cikiya ba na jasa ba ne kashin sanuwa ba na jasa ba ne in an tara sai a sai da a sake da shi kashi Eh, na'am wannan da ake yi don haka wannan kuma da ake rawa Eh, ba a san kuɗi amma za ka yi kiyaye daga ba su ba da kuɗi shi ne aka su ba su kuɗi kuma shi ya koyi ladan aiki wani aiki da daddawa da aiki
mun gane
abu ne duk mai bayan- kanar da nan
abu ne link ne kamar link ne eh duk bayan lokaci za ka da Tractor, ko? kirifton ake sa ko wai yaushe abin nan ya biya kowa to me kai za a biya ka aikin me kai wai danna wanda kake suka ce wai me ka danna wai wayar ka
me kai a ciki ta taba wa hoto
ko me dai ne manzo Allah ya aje mana fa'ida aikin nan in wani mutum kai wa aiki ya biya ka babu dai amma ka san aikin da za ka yi ka san abin da za a biya kaza za ka yi min kaza zan biya ka in shi ne ijara ce babu laifi a yi idan wani abu kake saye ka gane idan wani abu kake saye to a fito a yi bayanin abin da ka saya kuma ka san abin da za ka samu misali yanzu kamar mutum ne ya bude wani website a kwamfuta sai ce website ɗin ana neman mutum ɗari a ciki sai ce duk wanda ya shiga ciki ya danna likin to ni kuma zan biya shi naira goma ka gani duk wanda ya shiga ya min likin to zan ba shi naira goma saboda mi shi kuma in an kirga ɗarin nan to za a ba shi naira sha ashirin ashirin misali mutum ɗarin nan za a ba shi naira ashirin ashirin kaga ya ci riba ko amma ribar da ya aka aka ci ribar da kai da kai aka hada ka sayi data ka sayi kaza ka danna masa kai in datan naira ɗari ko ɗari biyu ka saya ka danna masa kai kuma ka ci riban naira ɗari takwas abin da kai misali dubu zai ci zan baka naira dubu kai kuma ka sa data ɗari biyu sai ya baka naira dubu ko idan ya zama da wannan ne kamar ya zama kamar wani kamfani ne ku zo mu haɗa amma ni ne jagora in an samu ni nake da kaza ko kuna da kaza wannan abu ne wa haka yake wai na ka haka yake to ka'ida ta biyu mazala ya ce duk abin da yake da gararin karku yi manzala ya ce duk abin da yake akwai garari karku me garari baka san nawa za ka zuba ba baka san nawa za ka samu ba baka san sanda za ka samu ba to garari duk abin da ba za ka iya tantance shi ba kaza na saka kaza zan samu aiki kaza zan yi aiki kaza za a biya ni manzala ya ce to akwai garari na har rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an bai garari shi kirme shi yana da kyau in dai musulmi ake so su yi ba damfara ba ce ko kuma yahudanci ko caca ban sani ko sun muku su fito su yi wa mutane bayani idan an yi bayani ga hakikar abin to nan ne malamai sun ce ai magana shari'a ta ce kaza ana faɗin su zaka ji hukuncinsa amma da abin da ai kaza ne a shari'a ba ta yadda kuɗi su haifi kuɗi ba shari'a ta yadda kuɗi su haifi aiki aiki ya haifi kuɗi ko kuɗi su haifi kaya kaya ya haifi kuɗi a ciri ke amma kuɗi naira goma ta birkiɗa ta zama sha biyar ita kaɗai ta birkiɗa ta zama ashirin a amma naira goma a sayi kaza da ita a sayi da shi sha biyar ko mutum ya aiki da guminsa a biya shi amma har yanzu ni ban gane me ake dannawa me nawa ka saka nawa za kuma akwai tabbaci a cikin wato akwai tabbat da Allah ya zanzara ya za ka zuba kudinku ya za ka zuba kudinka cewa wato Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kar ku tozarta kudinku ko ku ci su ta hanyar bare banna illa an ta kuna tijaratin an taradu tijaratin an taradu zan ba da kaza a yi kasuwanci sa a samu ka za mu raba amma ka je ka su data kai ta yi kai ta yi kai ta yi shi can daga ina yake samun kuɗin yake ba ka biyan shi ake yi daga wani kuɗi ake biyan ka kai nawa ka saka nawa za a biya ka yaushe za a biya ka kuma kana da ranar da za a biya ka kai ta zuba kuɗi kai ta zuba kuɗi in haka mutum ba a faɗa ba shi kenan akwai wanda zai biya ka baya na har sallallahu alaihi wasallama an bai'ul urban mazala ya hana cinikin urban urban shine irin nan rufan double p din nan kai dafa zikin amma idan cinikin bai yiwu ba za a dama da kuɗin ba to ba irin shi wani ne kai ta saka kai ta sakawa ran da aka ce an ba su ya suna da ofishi ba ka san da wa kake hudun ba yahudanci ne kawai فاتحة صلاة الفاتحة